والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فزام تشي cikin karatun balaga annahyu ko hani hani shine annahyu promotion to ka'idar mu tana cewa annahyu talabul kafi hani shine neman kamewa Uh, prohibition prohibition dalibul kaffi shine neman a kame kada aikata wani abu anil fi'li hani a kame kada aikata wani abu anil fi'li ala wajhi listilahi ta hanyar daukaka mana idan na sama ya hana na kasa da shi aikata wani abu wannan shine ake cin shi annahyu kenan annahyu ba zai zama nahyu ba sai hannun ya sadarar nahayu min al'ala ilil asfal sannan ne za a ce an nahayu linnahi sigatun wahida hannu na da siga guda ɗaya larabci yin mudari'u ma la'an nahiya shi ne dukkan filin mudari inda aka haɗa shi da la'an nahiya la ta kurji siyagun nahayi hakika sigogin nahani kan bar ma'ana hal hakiki manoninsa na asali na hakika za ga shi hani ne aka yi amma bisa ga hakika ba hannun ba ne akwai wani abin da ake nufi da shi ma'ana akwai wata manufa da ake nufi da ita ila ma'anin ukura zuwa kwanan sun manuna daban to safadu mini siyaki wanda ke za a iya fahimta haka da ka siyakan jumla din wa qara'inil ahwal da kuma alamomin halaye da ake ciki ka du'ayi kamar na du'a yanzu idan ka ce rabbana la tu'akhidna ai kamar wai kana handa Allah ne ko a shi Allah ya fi karfin kana shi sai dai zan mene kana du'a du'a ne rabbana wala tahrim wala tahrim alaina ma la taqata lin nabi ko a gani wannan ya zama addu'a kenan ko da wajen fi'ilin ba za ka ce fi'il amr maqsud ka ce fi'il du'a a misali wakina azaban nari ba za ka ce fi'il amrin ba ta'adduban su duka ce fi'il du'a wal iltimas da kuma a lokacin da hanin ya fito duka tsara zuwa ga tsaransa shine iltimas aboki wata manni akwai za ga sigan hani amma yana karantar da tamanni wal irshad da kuma shiritarwa wa tawbih da kuma wautarwa wata is da kuma ɗibikewa wata hadid da jan kunni wata haƙir da kuma rain to za mu iya duba misalanmu za mu ga kala ta'ala fin nahi Allah ya ce wajen hani an akhzi mali latim gabanin cin dukiyan maraya digai da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba sai Allah ke hanantan bayansa kada su ci dukiyar marayu da cewa wala ta karbu malil yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai da abin da yake shine mafi kyau kamar yin kasuwanci hanyar da za a haɓaka masa dukiyar shine ya halasta kawai amma bacin haka ya bashi halasta a cire kokobo to shahidin ma'anin shine la ta karbu kaga la an nahiya ko ta karbu fi'lu amr fi'lu mudari majzum bila an nahiya to wajen malamin usul fiqi kuma sai ce wal mustafadu min al amr anan abinda za a iya fahimta daga min sigatin nahyi huna shine mene shine wal mustafadu a min al jumla huna an nahyu an nahyu hadha ma yustafadu min min sigatil mudari al masbuq bila an nahiya kaga me yasa zama sigan nahwi ne nan li'annahu sadara min al-a'la ila al-asfal watan umarnin ya fito daga Allah ne hanin ya fito daga Allah kai tsaye zuwa ga mu da muke kasa wa qala fi an-nahyi an qati'il insani rahmahu kuma ya ce wajen hana dan adam da yake kada ya yanke zumunta ko wala ya tuli ulil fadli minkum kada ma'abuta dukiya daga cikinku su rantsar da cewan ba za su sake ciyar da a waɗanda suke taimaka ma ba a wasati ma'abucin falala da yalwa daga cikinku kada su rantsi kada su kuma rantsuwa su ce ba za su taba ba ulul kurba an yi utuk ulul kurba ba za su taba ba makusanta haƙi ba to kaga nan wala ya atali shine shahidin mu nan al'amru yustafadu minhu annah me yasa zama annahyu saboda sadar min al'ala il asfal wa kana fi nahyi an ittikhadhi bitanti so wajen hannu kuma kan rufan daukan ko kan mummunan aboki Allah yake cewa ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dinikum la yanukum khabala ya ku wanda suka imani kada ku riki waɗansu abokan shawara daga wasunku wala la yanukum khabala saboda ba za su taba gazawa ko rage wani abu wajen kawo barna cikin ku to shahidin mu la la tattakhidhu nan al-mudari masbuq bila an-nahya yustafadu minhu an-nahyu li'annahu sadan min al-ala ila al-asfal wa qala fi an-nahyi an ittikhadhi bitanati su'u kenan to kaga nan nan an-nahyu al-haqiqi kenan an-nahyu al-haqiqi hani ne tsantsa Allah yayi to shi kan hanin Allah subhanahu ta'ala sai kawo fili mudari'i wanda ya riganye shi da la an-nahya وقال مسلم بن وليد في الرشيد مسلم دان مسلم ودان مسلم بن وليد yake cewa game da Harun Rashid ko la ya'di man kahimal islam min malikin akamta kullatahu ba'da ta'widi min ba'di ta'widi la ya'di man ka himal islami kada dokokin musulunci wani likulli mulkin hima ko kada dokokin da shari'o'i na musulunci su hana ka ba da kariya ko kula daga wani sarki a kamta gullatahu wanda kai ne ka tsaida matsayinsa ko kuma makamancin wannan min ba da tawili bayan ya karkace bayan ya karkace to kun ga anan la ya dimanka shine shahidinmu ga mudari ina wanda aka ganye shi da la annahiya ko to wannan ai kaga muslim bin walid shi yana kasa ne sai ne ma abin da kawane ne harun rashid khalifa kaga wajahan nahaya huna ila man huwa alahu to ya na hannun za a ce mai nan an nahi hakiki kaga ma da maza su yi stafa domin nahi wana kaga ɗaya addu'a yake shi muslim bin walid saboda ya karkatar da hannu zuwa ga wanda ke saman shi addu'a yake yi wa kala abu tayyib safi daula abu tayyib yake cewa game da safi daula la tubligahu ma aqulu fa innahu shuja'un mata yuzkar lahu at-ta'nu yashtaki kai lalle fa to yake cewa la tubligahu ma aqulu kada ku isan mishi da abin da nake faɗi da abin da nake na faɗa akan shi kaka kaka faɗa mishi fa innahu shuja'un saboda shi fa wanda kare mutum ne don don mata yuzkar lahu ta'anu duk lokacin da aka tuna mishi suka kisa ko suka ko yaƙi ko makamancin wannan ya shaki sai ya ji murmurin kisan kawai yawwa inda zaka tana mishi yanda ya soki wani kila wani yaki ko kuma yanda ake sukan wani ake sukan abokin gaba da makami su faɗi su mutu to shi kenan sai ya sa shi kuma ya yi burin dama dai ya samu dama ya su kamfa to wannan kana kusa da shi ai kuma sai abin da Allah yi sai abin da Allah yi to kun ganin ina shahidin ma nan la fala tubligahu kaga la nahiya ce ko tubligahu fil mudari an kore shi da la ko masha Allah masha Allah to nan me me sigan halil nahyi huna ala haqiqati kaga waman wamal maqsud bihi aga yukhatibu mithlahu agani yaltamisu minhu wa kala abu nuwas fi wanda hil amiri amin abu nuwas yake cewa yana yaban amin ya naku la tasami aw tabulgi malika takbilu rahatihi war rukni siyani ya naku yake tagwa a wannan majazi ne domin wajahal wajahan nida ila ma la yaqil bai da annal ladhi yaqilu huwa alladhi yunada la tasami kada ki kusa au tabulug au tabuluga tabulugi malika au nan da ma'anar hatta hatta tabulugi malika har sai kin isa zuwa ga wani sarki da kabilu rahati wanda ke sambantan hannunsa war rukun da rukunin limani siyani ɗaya ne kai nan akwai guluya ciki mata ta hutu ilaihin rahala salimatan duk lokacin da abin tafiya rahal abin tafiya raƙuma kuma kamace wannan duk lokacin ta yi takeke ne zuwa gare shi ta stajma'il halka to za ta tattaro halittu 15 sali insani cikin mutum-mutumi to ka ganin shahidinmu ina ne la tas'ami la tas'ami to kaga nan ga mudari nan makrun ko masbuk bila annahiya to wa idza sa'alna halil am halil halin nahi ala haqiqati aga aga kaga ya nami la tas'ami aw tabligi mulka wai yana kiran kuma karki kusa har sai kin isa zuwa ga wani sarki fata yake yi yana fatan ba za ta yi tasiri ta aikata wani abu har sai ta isa zuwa ga wannan sarki wa kana abul ala wala tajlis ila ahli danaya fa inna khalaika sufahai tudi la tajlis kada ka kuskura ka zauna ila ahli danaya zuwa ga makaskantan mutane kaka zauna wajen makaskantan mutane fa inna khala'ikas sufaha saboda dabi'un wawaye tudi sukan ketare daga wani zuwa wani guri tab ashe kaga idan zaka zauna gurin wawaye zaka tasiranci da wautan su to la tajlis ko to nan kaga ma na'am al irshad al irshad shi da tarwa yake shi yasa kawo ladin wa qala abul asad al du'ali abul asadu duwali ke cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu kada ka kada kai hani game da wata dabi'a ce kar a sashi kai aikatawa saboda ba ta da kyau fa inna khala arun alayka aibi ne a gare ka idan fa'alta idan har kasance ka aikata azimu ko mai girma wato arun alayka azimun idan fa'alta akwai aibi mai girma akan ka idan har ka aikata hakan wa qala akhar ko yauwa nan irshadi ne shi ma a taubir la ta'ridan wa qala akharun kuma yake cewa la ta'ridanna li ja'fara mushtab mutashabbiha bindi bin dayadaihi falasta min andadi min andadihi na'am muke cewa la ta'ridanna ja'farin ko kada ka bijiro ma ja'afar kar ka bijiro ma ja'afar mutashabbihan kana mai kama bi da daidaihi irin kyaututtukan da ke hannunsa falasta min an dadihi dan kai ba fitsaran ka bane kaga nan yawwa yana nuna cewa duk yanda ka yi ƙoƙari wai ka bijiro wai ka ka zama kai ma ka yi siffanti da irin kyautan da yake bayarwa kai ma ka yi to ba za ka fa daidai ka daidai shi ba shi ya riga wuce da sanin ka sosai kuwa wala tamsil amri wala tamtafil amri kada ka misalci da al'amari na taqulu liman liman taqulu lidhalik taqulu dhalika liman huwa dunaka wannan zaka faɗe shi ne ga wanda ke karkashin ka kaga na annahu huna yuradu bihi at-tahdid mu ma wasu muna da shi ai sai kaga yaro yana wasa da abinda ka hana shi sai kai ba za ka bari ba ba za ka bari ba to ci gaba ci gaba kaga nan umarni ne kai mishi amma walakin al'amr laysa ala haqiqati huna laysa ala haqiqati huna mm sosai kwa ka gani kala abu tayyib ya ju kafir abu tayyib ya ce yana yin zambo ga kafir la tashtari al-abd illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasu manakidi manakidu la tashtari al-abd kar kuskura ka sai bawa illa wa ma'ahu al-asa sai dai tare da bulala akwai tare da shi akwai bulala domin innal abida shi bawa shi inna sulil subayi manakidul li anjasin subayi tasgaru ne subayi innal abida la anjasu manakidu innal abida subayi manakidun shi ne wanda yake wulakantaccen abu inal abida la'anjasu manakidu lallai su najisa kenan manakidu masu kankanta alheri ne to na shahidinmu la tashtaril abda kada ku suka kashe bawa face akwai sanda tare da shi to kaga kada ku suka kashe bawa kaga nan kaman hani hakiki yawwa wal mustafad minhu at-tahqir ai wulakanta mutum ai downgrading nashi an gane ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu